أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake haduwa a wannan darasi namu mai albarka na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan shine zaman mu na takwas a wannan wata na ramadana na bana kuma yau muna ranar takwas ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wacce ta zo daidai da sha takwas ga watan maris na shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu miladiya a cikin karatunmu na jiya mun tsaya a cikin kitabul mansurat wal mulahi babin da ke bayani akan abubuwa na jarrabawa da kuma labarin wasu daga cikin alamomin tashin alkiyama muna cikin wani dogon hadisi na labarin annabi Ibrahim alaihissalam da kuma ɗanshi annabi Ismail. A tsakiyar hadisin muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ɗora zuwa abin da ya sauwaka. A jiya mun ji yadda annabi Ibrahim alaihissalam ya zo ya ajiye matarsa tare da ɗanta mai suna Ismail alaihissalam ya ajiye su a garin Makka. sannan kuma da yadda ya basu babu ruwa babu isasshen abinci a ta tambaye shi ubangijinka ne yawa marce ka ajiye mu a nan ya ce mata eh sai da ce to tun da haka ne kuwa ba zai tozartar da mu ba ba haka ne kuwa ya faru bayan lokaci kaɗan ruwan ya ƙare dabinansu ya ƙare to ana nan ana nan kuma sai Allah ya ba su ruwan zamzam sai Allah ya ba su ruwan zamzam wanda ya zama tamkar abinci gare su to bayan nan sai wasu kabilu a masu suna jirhum sai suka zauna a kusa da su to har ma annabi Ismail alaihi salam ya koyi harshen larabci daga gare su kuma sannan bayan ya girma sai ya yi aure a cikin su Abdullahi dan Abbas ya ce fa ja'a Ibrahimu ba'da ma tazawwaja Ismail ya Nabi Ibrahim alaihi salam ya dawo bayan dan shi Nabi Ismail har ya yi aure yubali'u sarikatahu ya dawo domin duba abin da ya bari falam yajir isma'ila sai ya zamto bai sami dan nashi a gida ba fasala imra'atahu anhu sai ya tambaye matar shi game da shi fa qalat sai ce mishi kharaja yabtaghi lana ya fita ne yana neman mana abin da zamu ci fi riwayatin a cikin wata riwayar kuma cewa ta yi yasidu lana ya fita ne yanayi mana farauta don ya farauto mana naman daji wanda za mu ci su masu alaha an aishihim wa hai'atihim da na sai annabi ibrahim alaihissalam duk wannan tambayoyin da yake mata ba ta gane ko shi ɗin wane ne ba sai yake tambayar ta game da yanayin rayuwarsu da kuma halin da suke ciki faƙalat sai ta ce mishi na hannu bisharrin na hannu fi zikin wa shidda ita mace ai mu muna cikin sharrin rayuwa ko muna cikin matsi da tsanani wa shakat ilayhi ta kawo karar yanayin rayuwarsu gare shi qala sai annabi ibrahim alaihi salam ya ce mata fa idza jaa zawjuki iqra'i alaihi salama wa quli lahu yughayyiru atabata babi yace ki ce ina gaishe shi kuma sannan ki gaya masa cewa ya canza kyauran kofar ɗakinsa wannan ma jaa isma'ilu ka annahu anasa shay'an yayin da annabi Isma'il alayhi salam ya dawo ya zama kamar ya lura wani abu ya faru faƙala sai ya tambaye ta har ja akun min ahadi shin wani ya zo muku qalat na'am sai ta ce mishi kwarai kuwa wani ya zo ja'ana shaykhun kaza wa kaza ya ce mishi ai wani dattijo ya zo mana mai kama kaza mai kama kaza sa'alana anka sai ya tambaye mu game da kai fa akhbartuhu sai na bashi labari fa sa'alani kaifa aishuna ya tambaye ni ya yanayin rayuwar mu anan fa akhbartu na ma sai na bashi labari ana fi jahalin wa shidda cewa mu muna cikin wahala da tsanani qala sai ya sake tambayar ta fa hal ausaki bi shay'in shi yayi miki wasici da wani abu qalat na'am tace eh kwarai ko ya min wasici amarni an aqra'a alayka salam ya umarce ni cewa idan ka dawo in gaya maka yana gaishe ka wai kulu kuma yana cewa gayyir atabata babika ka canza dokin ƙofar ɗakinka ƙala sai ya ce mata za ka abi wa ƙar'amar ni an ufari ɗaki wannan wanda ya zo ɗanfa mahaifina ne kuma ya umarce ni ne cewa rabu da ke ilhaƙi bi ahaliki idan ki risku da iyayenki wato ki koma gidanku gidan iyayenki fatallaqaha wa tazawwaja minhum ukhra sai annabi Isma'il alayhi salam ya saki wannan matar kuma ya auri wata haila ita ma daga cikin kabilar Jurhum din falabisa anhum Ibrahim ma sha Allah annabi Ibrahim alayhi salam sai ya zauna lokaci gwargwadon wani lokaci wanda Allah ya so bai dawo zuwa gare su ba suma tahum ba'du sanan sai ya zo musu daga baya falam yajruhu nan ma bai sami dan shi annabi Isma'il ba fa dakhala ala imra'ati sai ya shiga wajen matarsa fasala anhu sai ya tambaye ta game da mijinta qalat sai ta ce mishi kharaja yabtagi lana ya fita ne yana nemo mana abin da zamu ci qala sai annabi ibrahim alayhi salam ya tambaye ta kaifa antum ya kuke wasalaha an aishihim wa hayatihim ya kuma tambaye ta game da yanayin rayuwarsu da halin da suke ciki fa qalat sai ta ce mishi nahnu bi khairin wa sa'ati muna cikin alkhairi kuma muna cikin yalwar rayuwa wa asnat ala Allah ta'ala ta yi godiya ga Allah maɗaukakin sarki faƙala sai annabi Ibrahim alaihissalam ce mata ma ba'a muku menene abincin da kuke ci a wannan waje ƙala sai ta ce mishi Allahmu nama muke ci ƙala fa ma sharabukum sai ya tambaye ta menene abin da kuke sha ƙalat alma'u sai ta ce mishi ruwa muke sha ƙala annabi Ibrahim alaihissalam sai ya ce Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i ya Allah ka sanya musu albarka a cikin nama da kuma ruwa ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam da yazo nan gun yana bada labari sai ya ce wa lam yakun lahum yawma idhin a wannan lokacin bai zamto suna da ƙwayar hatsi ko ƙwayar abinci ba walau kana lahum da alahum da ya kasance a sannan din suna da wani abu na ƙwaya na abinci da ya musu addu'a akan wannan fihi a cikin sa ƙala yace وهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه وما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة cewa wa'annan abubuwan guda biyu da nama da ruwa ba sa rabuwa babu wani wanda ke rabuwa da su wanda ba a cikin garin makka yake ba ila lam yuwafiqahu ba ce sai in ba su dace da shi ba ma'ana dai wanda ke garin makka insha Allah duk talaucin shi wayan abubuwan guda biyu ba za su mishi wahala ba da nama da ruwa amma wanda yake ba a garin makka ba to lalle ba lalle ne ya zamto kowane lokaci yana samun wayan abubuwan guda biyu ba in ɗayan bai mishi wahala ba sai ɗayan ya mishi wahala wa fi riwayatin a cikin wata riwayar kuma cewa yayi fa jaa sai annabi Ibrahim alaihi salam yazo fa qala aina Isma'il ya tambaye matar shi ina Isma'il fa qalat imra'atuhu sai matar shi ta ce zahaba yasidu ya tafi domin yin farauta fa qalat imra'atuhu ita ce sai wannan mata ta shi ta ce ala tanzilu fatabama wa tashraba shin baka sauka ba a nan wurin mu ka ci kuma ka sha qala sai tambaye ta wa ma qa'amukum wa ma sharabukum menene abin da kuke ci menene kuma abin shan ku qala sai ta ce mishi da'amuna allahmu wa sharabuna alma' abincin mu shine nama abin shan mu kuma ruwa qala annabi ibrahim alayhi salam sai yace mata allahumma barik lahum fi ta'amihim wa sharabihim ya allah ka sanya musu albarka cikin abincin su da abin shan su qala sai yace فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace barakatu da'awati Ibrahim albarka ce ta addu'ar Annabi Ibrahim alaihi salam qala yace fa idza jaa zawjuki faqra'i alaihi salam idan mijinki ya dawo kice ina gaishe shi wa murrihi wa murrihi yusabbitu atabata babi sannan ki umarce shi cewa ya tabbatar da dokin kofarsa falama jaa Isma'il yayin da annabi Isma'il alayhi salam ya dawo ƙara sai ya tambaye ta hal atakum min ahadin shin wani ya zo muku wani bako ya sauka nan gidan ƙara sai mata shi ce na'am kwarai kuwa atana shekun hasanul hayati ai wani dattijo ya zo mana mai kyawun siffa wa asnad alayhi ta yabo gare shi fa sa'alani anka sai tambaye ni game da kai fa akhbartu sai na bashi labari fasara ne kai fa aishuna ya tambaye ni yaya yanayin rayuwarmu fa akhbartuhu anna bi khair ya na bashi labari cewa muna cikin alkhairi ala sai annabi isma'il ya tambaye matar tashi fa usaki bi shay'in shin ya miki wasici da wani abu qalat sai tace kwarai kuwa ya qara'u alayka salam ya ce yana gaishe ka wa ya'muruka an tusabbita atabata babika kuma ya ce yana umarninka cewa ka tabbatar da dokin ƙofar ɗakinka ƙala sai ya ce mata za ka abi ai wannan ɗin babana ne wa anti al'asibatu ke ce wannan dokin ƙofar tawa a mara ni an amsu kake ya umarce ni cewa in riƙe ki kada in sake ki su malabi sa'anuhum masha Allahu sannan annabi Ibrahim alaihi salam sai ya zauna bai dawo gare su ba tsawon wani lokaci gobe da yadda Allah ya so suma ja'a ba da zarika sai ya sake dawowa bayan wannan Ismailu ya buri nablan lahu a lokacin nan annabi Ismail alaihi salam yana gyara wasu kibiyoyi nashi na farauta ta hasa dauhati a gargashin wata bishiyar kaya qariban min zamzama barke kusa da rijiyar zamzam falamma ra'ahu yayin da ya ganshi ya taho kama ilayhi sai miƙe zuwa gare shi fasara kama yasna'u alwalidu bil waladi in suka aikata kamar yadda mahaifi ke yi ga ɗansa walwaladu bil walidi kamar kuma yadda ɗa ke yi da mahaifinsa ƙara sai shi annabi ibrahim alaihi salam ya tambaye shi yace ya isma'il ya kai annabi isma'il inna allah amarani bi amrin hakika allah ya umarce ni da wani abu ƙala sai ya ce mishi fasna ma amarka rabbuka ka aikata abin da ubangijinka ya umarce ka da shi ƙala sai annabi ibrahim ya ce mishi wato inuni shi za ka taimake ni wajen isar da wannan umarnin ƙala wa inuka annabi sani ce ƙwarai ku zan taimake ka ƙala sai annabi ibrahim ce mishi fa inna allaha amarani an abniya baitan hahuna yace hakika Allah ya umarce ni in gina wani ɗaki a nan wajen wa ashara ila akammatin murtafi'atin ala ma haulaha sai masa ishara zuwa ga wani kamfa wanda ke kusa da wajen wanda ya ɗan ɗagu fiye da gefen wuraren ta yadda zarika rafa alƙawa'ida min albait a wannan wajen ne ya ɗaga ainihin ginshiƙai na wannan ɗaki ɗakin ka'aba wadda ana isma'ilu ya ci bil hijara annabi isma'il alaihi salam shi ya kasance yana zuwa da duwar watsu yana kawo mahaifin shi annabi ibrahim wa ibrahimu yabni shi kuma annabi ibrahim alaihi salam shi ke yin ginin hatta izar tafa'al bina'u a sai da wannan ginin ya dagu ja'a bi hadhal hajari sai annabi ibrahim alayhi salam ya zo da wannan dutsen fa wada'ahu lahu sai ya sanya shi gare shi fa qama alayhi sai ya tsaya akan shi wato dutsen da ake cewa maqamu ibrahim sai ya sanya shi gare shi fa qama alayhi sai ya tsaya akan wannan dutsen wa huwa yabni alhali yana yin gini wa isma'ilu yunawilu fil hijarata shi kuma annabi Isma'il alayhi salam yana kawo mishi wayannan manyan duwatsun da kake gani a cikin ɗakin Ka'aba masu kamar bulo bulo to annabi Isma'il alayhi salam shi ya daukowa da hannayensa masu albarka yana miƙa mahaifin shi annabi Ibrahim yana dorawa wa huma yaqulani suna wannan ginin suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya ubangijinmu ka karɓo wannan aiki daga gare mu hakika kai ne mai ji game da abin da muke faɗa kuma kai ne masani game da niyoyinmu وفي رواية أتمنى روايركما سوى أكي إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل cewa lalle annabi Ibrahim alayhi salam ya fita da annabi Ismail da kuma mahaifiyar shi annabi Ismail din ma'ahum shannatun fiha ma'un tare da su akwai tare da su akwai wata salka wacce akwai ruwa a cikin ta faja'alat ummu Isma'ila tashrabu min ash-shannati sai ta kasance mahaifiyar annabi Ismail alayhi salam tana sha daga wannan salkar fa yadirru labanuha ala sabiha sai ruwan nonon ta ya zama ya gudana bisa ɗanta annabi Ismail shi kuma yana sha a ta kadima makka ta sai da suka iso garin makka fa wada'aha ta ta dawhati sai ya ajiye ta a ƙarƙashin wata bishiyar summa raja'a ibrahimu ila ahli a sannan sai annabi ibrahim alayhi salam ya koma zuwa ga iyalansa fattaba'athu ummu ismail sai mahaifiyar annabi ismail alayhi salam ta rika bin shi a baya hatta lamma balagu kada'a azai daga asir suka yi wannan wajen da ake shi kada'u naratu min wara'ihi sai da kira shi daga bayansa ta ce mishi ya ibrahim ila man tatrukuna ya kai ya kai annabi ibrahim a wajen wa zaka bar mu qala ila allah sai ce a wurin allah zan bar ku qalat sai mahaifiyar annabi isma'il alaihi salam ta ce raditu billahi la yadda da allah faraja'at sai ta dawo waja'alat tashrabu min ash-shannati idan kasance tana sha daga wannan daga wannan salka wacce akwai ruwa a cikin ta wa yadurru labanuha ala sabiha kuma nonanta yana gudana zuwa ga danta yana sha hatta lamma faniyal ma'u har sai da lokacin da ruwan ya kare qalat sai ta ce law dhahabtu fa nazartu la'alli uhissu ahadan yace ina ma da zan je in leka wata kilkon hangi wani qala yace fa zahabat fa sa'idat as-safa yana ta fita je ta hau kan dutsen safa fa nazarat sai ta duba yana duba ko ta hangi wani sai ta duba amma bata hangi kowa ba falamma balagatil wadi yayin ta iso cikin kwarin nan na kusa da dutsen safa sa'ad sai ta yi tafiya واتت المروه حسرت يسدون المروه وفعلت ذلك اشوادا تايكتا wannan sau da dama haka tattake ta komo summa qarat sannan sai tace law zahabtu fa nazartu ma fa'ala as-sabiy irce ai ya kamata in je in duba ga yaron nan wani hali yake ciki fa zahabat sai ta tafi wajen yaron fa nazarat sai ta duba inda yake fa idha huwa ala halihi sai ta ga yana nan a yanayin da yake ciki ka annahu yanshigu lil mauti kamar dai cewa shi yana kokarin shashekar mutuwa saboda kishirwa walam tuqirraha nafsuha sai zamto ranta bai mata dadi ba fa qalat sai ta ce law zahabtu fa nazartu la'alli uhissu ahadan dan ce ina ma dai in je in duba ko zan hangi wani fa zahabat fa sa'idat as-safa idan da ta je ta hau kan dutsen safa wa nazarat wa nazarat sai na duba ta ƙara duba falam tu hissa ahadan a bata hangi kowa ba hatta atammat sab'an a sai da ta kai ta kai da komo har sau bakwai suma ƙarar sai da ce law zahartu fa nazartu ma fa'ala tace bari dai in je in duba ga wannan hali jaririn nan yake ciki bai zahiya bi sautin tana cikin tafiya za da gangara wajen jaririn nata ya ji wani sauti fa ƙarar sai da ce agis in kana indaka khairun yace taimaka mana idan akwai alhairi tare da kai to idan jibrilu alaihi salam sai ashe malaika jibrilu ne alaihi salam sai gashi nan ya bayyana gare ta fa qala bi aqibihi hakaza sai annabi sai malaika jibrilu alaihi salam sai tona da dinduniyarsa kamar haka din nan fan basaq alma'u sai ruwa ya bulbulo fa dahishat ummu isma'il sai mahaifiyar annabi isma'il alaihi salam sai dai farin ciki wa ja'alat tahfinu yadda kasance tana shan kan ruwan tana shan kan ruwan haka tana kalmatar ruwan suna sha wanda karar hadisa bi tsuri sai ya ambaci hadisin da tsawonsa rawahu al-bukhari bi hadhihi riwayati kulliha imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisin da waɗannan ruwayoyin gaba ɗayan su kamar da kuka ji din nan ad-dawhatu ash-shajaratu ad-dawhatu din nan shine bishiya bishiya wato babbar bishiya sai kuma faɗa shi da yace afa ai wallah yana nufin ya juya baya kenan wal jariyu abin da ake nufi da al jariyu din nan shine ar rasul wato dan aiki wa al fadin nan ma'anahu wajada wato ya samu qawlu yanshagu ma'anar yanshagu ai yashhaqu kuma mahaifiyar annabi Isma'il alaihi salam sunanta Hajara ba Saratu ba sunanta Hajara ita daga kabilar Qibdawa take mutanen Misra wa habaha li Sarata maliku Misra sarkin Misra ne ya bare ta kyauta ga Saratu alladhi arada Sarata famana'ahu Allah minha wanda ya nufi afkawa ga ita Saratu sai Allah ya hane shi wa habatha Saratu li Ibrahim alaihi salam da kuma sararta sai ta bada ita kyauta ga annabi ibrahim alaihissalam a cikin wani hadisin akwai wato muhimmancin mutum ya fuskanci alƙibla yayin da zai yi addu'a da kuma kwaɗaitarwa ga duk wanda ke zaune a garin makka cewa ya kyautata ibada ga allah subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin wata ruwaya wadda imam al-fakihani ya ruwaito ta hanyar sayyidina Ali radiyallahu anhu da isnadi mai kyau cewa Annabi Ibrahim alayhi salam ya kasance yana ziyartar Hajara da kuma ɗanta Annabi Ismail alayhi salam a kowanne wata yakan zo ne akan buraka yakan yi sammako ne ya taho sannan ya zo garin Makka sannan ya koma cin gidan shi dake garin Sham kafin rana ta daga sannan hadisin haila yana karantar da mu cewa saki yana afkuwa ta hanyar kinaya misali kamar inda shi mahaifin annabi Isma'il wato annabi Ibrahim ya umarci shi da cewa ya canza kofar ɗakinsa yana nufin kenan ya saki matarsa shi kuma da ta shi sakin ta ce mata yayi ki koma ki risku da iyayenki ki koma wajen iyayenki sannan kuma hadisi yana karantar da mu muhimmancin mace ta zama mai godiya ga mijinta kuma mai godiya ga Allah bisa duk yanayin da ta tsinci kanta a ciki a ƙarƙashin mijinta saboda matar annabi ismail alaihissalam ta farko wacce mahaifin shi ya umarci shi ya sike ta ya yi wannan ne saboda munin halinta daga ganin baƙo ya zo gida ba ta gane ma cewa wane ne wannan baƙon ba amma yana tambayar ta wani hali kuke ciki ita fara gaya mar cewa muna cikin tsanani muna cikin wahala muna fama da yunwa muna fama da kaza da kaza to dalili kenan mahaifin shi sai umarce ta cewa in ya zo ki gaya mishi ina gaishe shi kuma lalle ya canza kofar ɗakinsa da haka da ya zo shi kuma sai ce ai wannan dattijan mahaifina ne dattijan da kika gani kuma wannan magana da ya faɗa yana nufin cewa in sake ki ne saboda haka ki koma wurin iyayenki sai ya sake ta idan kuma wannan mace ta biyu da ta zamto mai godiya ga Allah sai mahaifin nashi ya ce lalle ya riƙe ta kada ya sake ta an ce a lokacin da suka yi wannan ginin ɗakin ka'aba shi annabi ibrahim alaihissalam yana da kimanin shekara ɗari a duniya shi kuma ɗansa annabi ismail yana da kimanin shekara talatin wa an sa'id bin zaidin radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul al-kam'atu min al-manni wa ma'uha shifaa'un lil-ayn wa tafaqun alayhi قال الحافظ والكمعة نبات لا ورق لها ولا ساق توجد في الأرض من غير أن تزرع وهي كثيرة بأرض العرب وتوجد بالشام ومصر فأجوده ما كانت أرضه رملة قليلة الماء ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة من حديث an karɓo shi ta hanyar sai na sa'ir bin zaidin radiyallahu anhu ya ce na ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alkam'atu min alman wato wani nau'i ne na ciyawa ya ce wannan an same shi daga almannu darba kenan wani nau'in abinci ne wanda aka rika saukarwa al'ummar banu isra'ila Allah ne yake ciyar da su da shi daga sama wa ma'uha shifa'un lil ayn kuma ruwan wannan ciyawar waraka ne ga ciwon idanu mutafin alihi hadisi ne da aka haɗu a kansa alhafiz ibn hajar al-asqalani yace alkamatu dinnan wani tsiro ne wanda baya fitar da ganye a jikinsa kuma ba shi da jijiyoyi ana samun shi ne a ƙasa haka ba tare da an shuka shi ba kuma yana nan da yawa a ƙasashen larabawa musamman ma yankin sham da kuma misra wannan hadisin shine na ƙarshe a wannan babin sai kuma babi na ƙarshe a cikin littafin shine kitabul istighfar wato za mu shiga cikin babin babul istighfar a cikin kitabul istighfar wato babin da zai bayani akan muhimmancin neman gafarar ubangiji subhanahu wataala qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat al imam ibn kasir yace ma'anar faram annahu la ilaha illa Allah ai huna ikhbarun bi annahu la ilaha illa Allah anan gun labari Allah yake bayarwa cewa babu an bauta da gaskiya face shi babu makawa cewa wannan umarni ne aka yi cewa a san hakan wani haza a kafa alaihi kaulahu azza wajal saboda wannan ne ma sai ya raba zuwa wannan fadin Allah subhanahu wataala da yace wastaghfir dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat cewa ka nemi gafara bisa tarku a wula naka da kuma nan mu'minai maza da mu'minai mata ya zo a cikin sahih bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma ighfir li khati'ati وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي حزلي وجد وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي استغفاري ني النبي صلى الله عليه وسلم ke koyawa al'umma cewa ya Allah ka gafarta min kuskure na ka gafarta min abin da ni shi cikin rashin sani ka gafarta min abin da ni shi tare da barna a cikin al'amari na da kuma abin da ka fi ni sani daga gare ni ya Allah ka yafe min abin da ne shi cikin wasa da abin da ne shi da gaske da kuma kuskure na da abin da ne shi kuma da gangan da kuma dukkan abin da ya fito daga gare ni Imam al-Bagawi yace ma'anar wastaghfir zambika ay amrun bil istighfari ma annahu maghfurun lahu an umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ne da cewa ya rika yin istighfari duk da cewa shi Allah ya riga ya yafe masa kuma da ma shi ba mai zunubin bane amma an yi haka ne da tussan na bihi ummatu domin al'umma shi ta yi koyi da shi wa zakara hadis al'agarri al-muzani sai kuma ya ambato hadisin al'agarru al-muzani ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zara sallallahu alaihi wasallam ya ce ina yola yi gano ala kalbi wa ini la'astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marra a wani gun kuma Allah madaukakin sarki ya ce واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما كان مغفر الله حقيقة الله يا تبت شيني مغفر كما مجنقي الإمام ابن كثير يتي وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس شوى إمام المردوية وكما مردويه يا رويتو حديثي تهنير العوفي دقى عبد الله عباس شوى أن نفرا من الأنصاري gazo ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd gazawati cewa wasu mutane daga cikin al-ansar mutanen Madina sun yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sashen yakokin sa da yake zuwa fasur qadirun li ahadihim sai aka sace wani sirki na ɗaya daga cikin su fa zanna biha rajulan min al-ansar sai ya rika tsammanin cewa wani ne daga cikin al-ansar wato wani daga cikin su mutanen Madina din ya sace mar wannan sirken nashi fa ta sahiba dir'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ma abocin sirken da aka sace wato rigar yaki sai zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna qawmata bin ubayrik sadaqa dir'i hakika wani mutum mai suna qawmatu ibn ubayrik ya sace min silkena falamma asariqu zalika yayin da ainihin wanda ya yi satar ya ga haka a mada iliya sai tafi zuwa gare ta falƙa fi baiti rajulin bari'i sai je jefa ta a cikin gidan wani mutum wanda shi ba shi ne mai laifin ba wa ƙala yi na farin ashirati sai ga wasu mutane daga cikin danginsa inni zayyamta dir'a hakika ni na ɓoye wannan sirken ne wa alƙaituwa fi baiti fulan amma na jefa shi a gidan wani wata tujadu inda za a same ta a gidan shi fan dalgo ila nabi Allah sallallahu alaihi wasallam laylan fa qalu da suka tafi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare suka ce mishi ya nabi Allah ya annabin Allah ina sahibana bari'un hajiga dan uwan mu kubatacce ne ba shi aikata laifin nan ba wani sahibar dir'i fulanun amma wani ne fa ya saci wannan silkin wa qad ahadna bi zalika ilman mu mun san wannan fa'azar sahibana ala ru'usin nas ya rasulullahi kai uzuri ga dan uwanmu a gaban mutane wajadil anhu ka tabbatar masa da hujjarsa a gaban su wato kai jayayya gabarinsa wato ka gaya mutane gaskiyar shi fa innahu in lam yasimhu Allah bika ya halik da mun cewa idan shi Allah bai tsiratar da shi saboda kai ba halaka zai fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa barra'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe a tsakanin mutane ya kubutar da wannan mutumin wa azzarahu kuma yayi masa uzuri ala ru'usin nasi a gaban sauran mutane fa anzalallahu sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah ya rasulullahi mun saukar maka da wannan littafi ne bil haqqi da gaskiya litahkuma bainan nasi domin kai hukunci tsakankanin mutane bima araka Allah da abin da Allah ya nuna maka wala takun lil kha'inin khasima kada ka zama mai jayayya ko kuma mai tarewa ga mutanen da suka yi ha'inci wastaghfirullah ka nemi gafarar Allah inna Allah kana ghafurur rahima ajiga ubangiji ya tabbata shi mai gafara ne mai jin kai wala tujadil an allazina yaqtanuna anfusahum kada kuma kai jayayya saboda waɗannan mutanen da ke ha'intar kawunan su inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima ajiga Allah yana yin azaba ga mutanen da suka taba da su masu ha'inci ne kuma masu laifi Imam al-Bagawi ɗaya daga cikin malaman tafsiri yace wa qala muqatil Imam muqatil yace inna zaid ibn samin zaid ibn samin haqiqa ya auda'a dir'an inda tsomata ya ajiye wani sirkin shi a wajen tsomatu fajahidaha tsoma sai tsomatu yayi jayayya game da wannan fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya ya Allah madaukakin sarki suka da waɗannan ayoyin faƙara sai Allah ya ce ina zana ilaikal kitabul bil haqqi kuma aiko maka wannan littafi ne da gaskiya bil amri wan nahyi da umarni da kuma hani wal fasli da kuma rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya da ta kuma bainan nasu bima araka Allah domin kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka ai bima allamaka Allah ai ka hukunci da abin da Allah ya sanar da kai wa auha ilayka kuma yi wahayi zuwa gare ka wala ta kullil kha'ilin khasima kada ka zamto mai mai tarewa mai ba da taimako ga umatu shine alkha'inu din wanda yayi ha'inci wastaghfirullah ka da magafarar Allah na hamamta bihi min mu'aqabati yahudi saboda abin da ka himmantu da shi da yin hukuma ga wannan bai yahudan da aka ce shi yayi satan imam muqatil yace wastaghfirullah min jidalika an umata ka nemi gafarar Allah saboda jayayyar da kai game da umatu cewa ba shi ne laifin ba inna la kana ghafurar rahima hakika ubangiji ya tabbata shi mai gafara ne mai jin tsaye wa qala ta'ala Allah da sarki yace fasabi bi hamdi rabbika wastaghfir ka ne kai tasbihi da godiyar ubangiji kuma ka nemi gafarar sa inna kana tawwaba hakika shi ya tabbata mai karbar tuba ne ana Aisha radiyallahu anha tace ma sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan bada an nazalat alaihi idza ja'a rasulullahi wal fath tun da aka saukar annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan surar idza za rasulullahi fatahu bai taba yin wata sallah ba illa ya qulu fiya face sai ya faɗa a cikin sallar subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗar wannan ne a cikin ruku'u da kuma a cikin sujuda wa qala ta'ala alam da sarki yace lillazina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar ga waɗanda suka ji tsoron Allah suna da aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashinsu inda rabbim a wajen Ubangijinsu, har zuwa inda Allah ya ce, wal mustaghfiri na bil ashar da kuma masu neman gafara a daidai lokacin suhur, masu neman gafarar Allah. A cikin wannan ayar akwai magana game da falalar istighfari a lokacin suhur, domin lokaci ne na amsar addu'a. haka nan Allah madaukakin sarki ya ce wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurur rahima wato wanda ya aikata wani mummunan abu ko kuma ya zalunci kansa sannan ya nemi gafarar Allah daga baya to zai samu Allah cewa Allah mai karbar tuma ne mai gafara mai jinƙi fi hadhihi al-aya shi wannan ayar ardu tawbati alal muznibi an bijiro da tuba bisa wanda ya aikata zunubi wa hasuhu alaiha da kuma kwadaitar da shi akan tuba din wa illa ya ta'azamu zambahu in ba haka kuma zai zama kullum yana ganin zunubin nashi yayi girma ne kamar Allah ba zai yafi mishi ba fa inna wasagirun fi jambi afwillahi wa fadlihi yadda yadda zunubin mutum ya kai ga girma to hakika kankani ne idan an jingina shi zuwa ga afuwar Allah da kuma falalarsa sannan Allah madaukakin sarki a wani gun yace wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu an rawaito daga gare shi yana cewa musulmai mushrikai sun kasance suna yin dawafi ga dakin Ka'aba a cikin dawafin nasu suna cewa labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad qad ay yaquluna labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamliku wama wama malak dawafi ne irin nasu na shirka wanda yake kunshe da yin shirka da Allah suna cewa wai amsawarka ya ubangiji amsawarka ai amsawarka ya ubangiji babu abun babu wani abun abokin tarayya gare ka sai wanda yake dama can abokin tarayya ne naka wanda ka mallake shi da kuma abin da ya mallaka sannan suna cewa gufranaka gufranaka suna neman gafarar Allah shine Allah ya saukar da wannan ayar ba ma kana Allah li yu'azibuhum wa anta fihim ubangiji bai kasance zai yi musu azaba ba alhali kai kana cikin su ma kana Allah mu'azibuhum wa yastaghfirun kuma ubangiji ba zai musu azaba ba alhali suna neman gafarar shi Abdullahi dan Abbas yace kana fihim amanani ya kasance suna da aminci nau'i biyu annabi sallallahu alaihi wasallam wal istighfar kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su da kuma istighfari da suke wa zahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfar wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya koma ga ubangijin shi abin da ya saura ga al'umma shine istighfari duk wanda baya so Allah ya azabtar da shi a nan duniya da yawan matsin rayuwa da talauci kuma ya azabtar da shi a lahira ta hanyar azabtarwa da wuta to mutum ya yawaita istighfari mutum ya yawaita istighfari Allah zai bude mishi kofofin samu Allah zai sanya albarka mai yawa a rayuwar shi ƴaƴan shi za su yi albarka gidansa zai yi albarka gonarsa za ta yi albarka sana'ar shi za ta yi albarka komai nashi da yake nema Allah zai sanya mishi albarka a ciki sannan a cikin falalar istighfari kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alƙur'ani yace والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah yana yin yabo ne game da wasu mutane waɗanda idan sun aikata alfasha ko sun zalunci kawunansu sai su nuna girman Ubangiji su nemi gafarar Allah saboda zunubansu. Allah ya ce wa mai yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarta zunubai in ba Allah ba wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamu ba sa ci gaba da aikata abin da suke yi alhali suna sani Imam Ahmad da kuma mutum hudu wato ashabu sunan sun fitar da hadisi kuma Ibn Hibban ya inganta shi ta hanyar sirna Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu yana cewa sirna Abubakar As-Siddiq ya bani labari kuma sirna Abubakar yayi gaskiya yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min rajulin yazlibu zamban babu wani mutum da zai aikata wani zunubi sun mai komu sannan ya tashi ko ya tada haru sai ya je alola fa yusnu dahur ya kyautata alwalar shi sun ma yastaghfiru Allah azza wa jalla illa ghufira lahu bayan ya alwalar ya nemi gafarar Allah face sai Allah ya gafarta masa sannan sai karanta wannan ayar walladina idza fa'alu fahishatin har zuwa ƙarshen ayar an al-agarri al-muzani radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughannu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra wannan hadisi an karɓo shi daga al-agarrul muzani radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna la yughannu ala qalbi wannan al-ghain dinnan malamin sun ce shine fataratun an zikri dan wani lokaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai ambaci Allah ba to yakan ji wani abu a zuciyar shi yace wa ni la astaghfirullah fil yawmi la tamarra hajiya wallahi ni ina neman gafarar Allah a wuni har sau 100 rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisi ya daga cikin domin yana daga cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa koyaushe a cikin madawwamin zikiri yake koyaushe a cikin ambaton ambaton Allah yake to idan ya zamto ya dan dauki wani lokaci bai ambaci Allah ba to shine sai ya ji wani abu dinnan a zuciyar shi to shine sai sai ya nemi gafarar Allah wasu malaman kuma suka ce ai wani abu ne wanda ke bujirowa zuciya ko wanda ke yin girma a zuciya ta dalilin abinda rai ke zantar da ita وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra wannan hadisi an karbo shi ta hanyar sirrin Abu Huraira idan Allah ta bada gare shi yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi hakika wallahi lalle ni ina neman gafarar Allah kuma ina tuba zuwa gare shi a kowanne wuni aksara min 70 marra fiye da sau 70 kaga fa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wanda bai taɓa yi wa Allah laifi ba ba shi da laifi ko ƙwaya ɗaya wurin Allah kuma abin da ke tabbatar da wannan shine babban ceto na ran alƙiyama domin shi wannan babban ceto ɗin wato shafa'atul kubra babu mai wannan muƙamin sai wanda bai taɓa yi wa Allah laifi ba shi yasa sauran annabawa alaihi musallam idan aka nemi cewa zo su yi wannan babban ceton ba sa iyawa saboda suna da wasu abubuwa da suke tsammani su a gunsu kamar laifi ne suka yi wa Allah yana sai suke jin nauyin su zo su nemi gafarar don su nemi ceto a wurin Allah ceton sauran al'umma. Isa babu wannan mai matsayin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine wanda bai taɓa yi wa Allah laifi ba. Faɗin cewa afallahu an kawo da wanda suke kan hujja da shi wai cewa ai in babu zunubi me ya kawo afuwa ai ba haka bane afallahu an ka kamar kirari ne ubangiji yake mishi kamar kai ne yanzu ka samu malamin sai Allah ya ji dan malam Allah ji an malam kaza kaza kaza in kana da tambaya da zaka yi wa malam ko Allah gafarta malam kaga ai addu'a kai mishi to kamar haka ne Allah subhanahu wataala yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan an koma cikin ashifa ta alqadi yadda za a ga irin wayannan bayanan ba wai yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani laifi yayi ba haka nan irin su liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara shi ma akwai fassara fassara na maluma daban-daban akwai maganganun maluma ya fi magana goma wasu malaman sun nufa akan cewa ana nufin zunuban al'ummar shi ne Allah ya yafi ba wai shi kansa ba ala ayi halin dai wannan hadisi yana kwaitar da mu ne akan muhimmancin mutum ya yawaita tuba zuwa ga Allah domin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai taba yawa Allah laifi ba amma kullum yana yin istighfari akalla sau 70 a wata wayar kuma sau 100 to kaga ai ya kamata ya zamto mu al'ummar shi a ce kullum kana yin istighfari fiye da guda dubu ma kamar kai kai da ni da kai da kowa da kuma ma duk muna yin zunubi kaga mu muka fi cancanta da mu yawaita istighfari wannan karantarwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantar da mu muhimmancin yin istighfari kamar shi istighfari yana da amfani da yawa da yake wa mutum ba wai kawai gafarar zunubai ba yana da amfani da yawa zai ƙara wa rayuwarka albarka zaka samu saukin rayuwa fiye da sauran mutane waɗanda ba sa yi sannan kuma zaka samu saurin biyan bukatunka a wurin Allah sannan kuma Allah zai ja kwananka ya zamto rayuwarka ta yi tsawo kuma ta yi albarka sannan in kana da wata damuwa Allah zai yaye maka damuwarka gurgurar yadda ka yawaita istighfari in bashi ma ake bin ka ka yawaita istighfari Allah zai baka abin biya insha Allah idan shuka ka yi a gona ka yawaita istighfari Allah zai sa gona taka albarka ko da gangantar abin da ka samu za ga yayi albarka to na ganin insha Allah daidai kan wannan hadisi wanda shine na 1870 a cikin littafin ana za mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe in Allah ya yarda za mu dora zuwa abin da ya sawaka da fata abin da muka faɗi shi daidai karba mana ya ba mu ladan sa wanda kuma muka kuskure Allah shi gafarta mana Allah shi gafarta wa iyayen mu da maluman mu da iyayen iyayen mu da maluman maluman mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba azumin mu Allah ya tsinci dukkan lamuran mu akalla karatun littafin nan ya kai wajen shekara hudu ko biyar sai yanzu Allah ya kawo mu ƙarshen littafin wanda littafin yana ɗauke ne da hadisai kamar dubu da ɗari takwas da wajen tamanin kuma cikin ikon Allah da kuma yardarsa babu wani hadisi ƙwaya ɗaya daga cikin littafin nan wanda ba a karanta shi ba illa kawai dai wasu daga ciki wasu daga cikin karatuttukan ba rikodin ɗinsu ake yi ba don haka yanzu ba ni da su amma ina da tun daga na 2017 ina da shi yanzu haka da fatan Allah ya karbi dukkan ayyukanmu Allah ya ba mu cikakken ladanmu Allah kuma ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu Allah ya albarkace mu Allah ya wa ƴaƴanmu albarka Allah ya wa matanmu albarka waɗanda ba su samu haihuwa ba Allah ka ba su haihuwa waɗanda suke neman aure Allah ka ba su aure mai albarka waɗanda kuma suke neman aiki na gwamnati ko aiki na sana'a Allah ka ba su sana'a da ayyuka masu albarka Allah ka albarkace mu baki ɗaya Allah ka yi mana albarka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملل الاعلى الى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين